إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد السلام عليكم يا جماعه المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara sake mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda kenan gurkar kada a birnin da magaram yau muna sha bakwai ga wata na jumadal ula hijira shekara 438 wanda ya dace da sha hudu ga wata na biyu shekara 2017 Allah mun jagoranci a darasinmu na yau insha Allah za mu yi darasi na 96 ko ce gome tara da shidda a darasinmu na 95 muna cikin dai mazuratul hiram abinda aka hana wanda yake cikin aikin hajji ya yi mun zo daidai ruwaya wadda imam bukhari ya roto muslim ya roto haka imam nasa'i muna cikin wannan hadisi na mas'ala ta nukuta ta hudu na tsuntuwa a makka cikin mazuwatul haramain abinda aka hana a cikin makka da madina insha Allah kenan don mun karanta hadisin lokaci ke za mu sai karanta hadisin insha Allah don mu ci gaba da karatun namu na yau insha Allah كان درسنا منا تسعين دشدة كان للتهم الوجيز في فكر السنة والكتاب العزيز يا باياكا بياني نا أبند أكهانا أتكين غرم مكة هروت الدبو بي كو سنسو كو باس سورو كو تيمكو أي هروت da magana cire itace ko kaya in ba na bukata ba da magana ɗaukan makami da magana tsuntuwa a garin maka in ba mai cigiya ba to wannan ne bayanai da ya kawo zai kawo dalilan da ya sa yau kamar da zamu dake fiki sunna ta magabata da abin da aka ce maka haram ko halaka za a kawo maka dalilin da ya haramta wannan ababi shine ya kawo wannan ruwaya wadda ta muttafaqun alayhi ne kuma bayan imam nasai ya kawo ruwaya yace qult wa dalilu ala hadhihi al mahzurat dalili na waɗannan abin da muka ce haramu ne ga dalili قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعدد شوكه ولا ينفر سيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يقتلى خلاها فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال إلا الإذخر yace fadar annabi ya wannan hudu ba a bude makka yace inna hadha albalad haramahu Allah yawma khalaqa samawati wal ard Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta wannan garin ya sami hurumi wannan daraja ta kariya ya ba shi wannan alhurma tun ranar halittar samai da kasai don haka fawo haramun bi hurmatin la'ila yawon qiyama wannan garin gari ne mai hurumi da hurmicin da Allah ya mishi hattashin kiyama wa innahu lam yahilla al fi li ahadin qabli wannan gari ba a halitta ma kowa ba yin yaƙi a cikin garin makka kahin ni in zo ba halitta ma kowa ba nima wala muhilli li illa sa'ata min nahar nima ba a halatta min da'iman ba a kullum abin da nake so in yi ko in yaki a ci a an halatta min shine daidai wani lokaci wata sa'a daga cikin sa'a ta rana daidai wani lokacin aka halatta min kuma aka ɗauke wannan halittin har tashin kiyama har mu ci har tashin kiyama ita fa huwa haramun bi hurmatillah ila mulki na haka iya nan da wannan alhurma har tashin kiyama la yu'tadu shakuhu ba a cire kayashi ta ice wala yunaffaru saidu ba ba da tsoro ba kai warauta ba ko ka dan tsabare ta ka dan taba ta zuba da gudu ba a yi ko da wani tattabar da kake gani a cikin makka ko a madina ko dan haka maka barazana kamar zaka mata ba ba ta tsoro ma ba ta tsoro ma lahi ne ba a koro da ba a ba da tsoro ga abun harauta na cikin makka wala yartaqidu luqtatahu illa man arafa kuma ba dokan tsuntuwa ka yake da kaman irin namu na nan da mu sai karimi ne kana yi doka ko bayan bukata bayan ciki ka yi bukata da shi amma ka ba dokan tsuntuwa sai in dai dan kai cikiya ne kina illa wanda zai cikiya shi zai doka amma ba ka ci ba ba ka doka ba dan kai aiki da ita illa yanzu Allah sa akwai wurare da ake ajiye tsuntuwa zaka je ajiye ai ta ciki har Allah ya same ta wala yakhtala khalaha kuma ba a cire tsanwar ciyawa ba a cire ciyawa tsanwa ma'ana ciyawa ba a cire ciyawa ta makka faƙal abbas ya rasulallah inda izkhir ya abbas ya manzan allah sai izkhir tsaman da tsabire tsabire tsabire kamar ciyawa ta kasari irin ciyawa kasari irin ciyawa kasari ita domin wannan fa'in na wuli ƙainihim wani biyutin domin masu masa makera makera suna amfani da shi kuma ana sa ana rin daki kina haka hana kuma matsala sanatu ilal anabi hawari ilal iskhir kina iskhir kina an ware shi har ma cewa ana sa a kabari wajen sutura wa an jabir qal donin wa abu ne a karanta ne a da yanzu a cikin haram maka ina samu cewa ma har mun kai yanzu cin muhiya cikin gari ne ma na duk cikin gari ne ma fabe ne ma na da daga fabe ne ma gurbai yau ana magana harami duk muhiya fabe ne manzo da kilo nawa da ni tsawon shi na ce kilo sha biyar nan nan kilo sha hudu tsawon shi mai tsawon shi sha hudu sha shi da kai to yanzu maka a maka mace kilo talatin a cikin manzar maka talatin gwanan kaɗan ne maka a cikin garin maka kenan yanzu dai wannan haka ne abin da yake cikin nan to bayan wannan hujja da ya kawo kenan kaga yanzu anan dai mun ji wani abin da ya ambata a baya na harauta na zabar bar tsoro ga harauta an hana yanki ciyawa da ɗaukar makami wanda duka zaka zaka ɗaukar makami kamar shi zaka makami a gaban insha Allah sai shi ma makamin sai karuwa da Imam Muslim ya rawaito haka Ibn Majah wa an Jabir qal sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة سلاح هذه مغانا كينا هنتا جابر بن عبد الله كبار labarin cewa yaji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa bai halitta gare ku bai halitta ga wani ga ɗayan ku mana musulmi ya ɗauki makami a makka sam illa in za ka magana makamin ko ka ɗauka gari ko ka ɗauka ba dan yaƙi ba da abu da kawo dalili ya zo a gaba amma ba gari yawa bane da makamai وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في المدينة سيدنا علي كبال لابان cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya wani magana amma ya wani magana a Madina suke mun zama cikin magana hurumin dan ba mai bayani Makka tana da hurumi haka Madina ma da nata annabi sallallahu alaihi ya sanya Makka hurumi ita ma yanda aka sama ya sa Madina kamar da aka sama makka kuma kowa da hudud ke ci iyaka da aka yi tanar salasalama ya yi irin wannan magana a madina cala yi kutala khalaha ba a cire ciyawar madina wala yi naffaru saiduha ita ma ba a ba da tsoro a ɗan tsabiri a zabiri abin harauta na cikin madina wala tultaƙatu luƙutatuha illa liman asha da biha kuma ba a ɗaukar tsuntuwa a madina sai ga wanda zai ci giya wala yasu lufi da rajulun an yi hamila fi hasila da qital bai halitta ga wani mutum ya ɗauki makami dan yaƙi kina makabar da dan yaƙi dan kaƙi wani wala yasu lufi an yi kwata min hashajaratun illa an yi alfa rajulun ba'irahu haka bai halitta ka yi ciyawa ina zo ciyawa ta ta dabbobi sai in da misali raƙumi ne kan raƙumi shi a cikin cima ce yake ya kama iya ci don babu dai kabar raƙumin ka ma'ana ya ci abinci a cikin itace ba lahi bane ba raƙumi bai ci abinci a cikin ice shi ba lahi bane ba wannan shine abin da ya ambata anan sai yake cewa kala shekhu shakara kenan muhammad ibrahim shakara kan masalar wannan to da abin da aka zano in kai su yace faman ata shay'an min hadhihi al-mahzurat faqad asim wa yalzumu at-tawbah wal istighfar illa as-sayd fa inna 'ala al-muhrim fihi dam al-jaza ziyadatan 'ala at-tawbah wal istighfar yace wanda ya wani abu cikin wani abin da aka jero na wanda ba yi he kai wani cikin abin da aka haramta ta faqad asim kai lahi kai zinihi kuma zinin da kai walzumuhu taubatu da istighfar dole ya zama dole akan ka ka tuba ka nemi gafara ta Allah ya ka tauba istighfar da ma'ana ya zama ce tauba tauba ruju kenan ka bar laihin nan kuma ka nemi gafara ta Allah da laihin da kai kenan ka bari ka nemi gafara ta Allah yace illa sai kenan banda farauta fa inna alal muhrim fihi damul jaza shi wanda farauta ce ba ciya ba cira ba tsoro ba ne ba shi ba a dabba ya harauta ya kashe to shi wanda ya harauta akwai jaza ramuwa da zai yi ziyadatan ala ta wata istighfar bayan zai yi tuba da ya zama gafara ta Allah amma kuma ana neman zai yi kafara zai rama wannan abin da ya harauta magana kenan ya kawo hujja kan haka ya ce kala ta'ala ya yi wallazina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum ya ku masu imani kakku kashe harauta kakku mana kakku harauta kenan kuna cikin lokacin haramin aikin haji wa man qatalahu minkum wanda ya kashe abun harauta daga cikin ku muta'ammidan da gangan fajaza misir ma qatal min na'am sakamakon shi zai bada daidai adiba irin dabbar da ya kashe sai ba da kwatamcin ta misali ka kashe barewa a ce misali akuya da abin da kashe jimina a ce misali ya kuma haka ake diba diba abin da kashe ya maka shi ka biya kambacin shi wata dabba daidai da shi ya kun bihi da wa adalin minkum kuma wannan za a samu wasu wansu ma'ana masu adalci cikin cikin musulmi da wasu aka masu hankali wani aka da su a cin zuwa nan dabbar da ya kashe ya kashe kurege ko zomo ko wani dabba da ko zagi hadi mai kamata kambacin wannan tun da ya ga yayi me zai yi sakamakon shi me zai wata dabba me zai bada kambacin abin nan da ya su bada kenan an bar abin a hannun ba yanke ba Allah bai yanke ba annabi yanke ba kullum za a diba a diba masu adalci diba garin ku da irin dabbar da kashe sai a diba sai a kawama abin da ya kamata ibada ina cikin hujjoji da Abdullah bin Abbas ya kama Khawarij lokacin da suka yi tawaye ga Sayyidina Ali na cewa ya halatta ba da hukunci in hukum illa lillah hukunci ga Allah ba da hukunci ga mutum sun yarda ayi hukunci sun ba mutum biyu cikin musulmi su yanke hukunci Allah hukunci ana Allah cikin da ba kawo ya kawo sauran abubuwan na maganar na maganar akan wannan mas'ala da Allah ba da dama cewa bala yakum hiza wa adal minkum Allah ya ce mutum biyu su hukunci ga cikin kuma hukunci na shari'a wanda abin da Allah haramta Allah ba wasu aka ba ku dama ku sa mutum biyu ya ce jinin barewa ya yi mutunci jinin barewa a kashe ma an sa misali ko na an ba da dama Allah ba da dama sai kuma Allah kare jinin mutane a cikin da abin da ya wasu basu hujjoji wanda a cikin su dubunne suka suka suka komo daga rake yan sauran yan tawayan suka komo su gamu da da sauran musulmi da bangaren sayyidina Ali kenan bayan bayan da sun tawaye suka dawo daga tawayen suka bar khawarij bayan sun yi tawayen sana maganar aiki da kansu da ra'ayinsu suka ga lahin Ali da da Muawiya kan wani abin da ya kana Allah gafarta musu nan da yake nan Allah ba dama a samu mutum biyu adalai su yanka su ga me ya kamata a bada kambacin wannan dabba da aka shi yace in ma wannan aw kafat amsaki aw aw adadin zalika siyaman ko kenan a yi kafara ta abinci ko kuwa maimakon abinci sai a diba yawan misali a za a yi imma dabbar da ka irin dabbar da ka da ka kashe ka ba da irinta ko kuwa a yi wa wannan dabba kudi sai ce misali barewa ce barewa ta jika nawa sai zo a zama shawara a tattamna wannan barewa an zai ta yi inda za su barewa ta yi jika kaza wannan kudin barewa da aka yi ya ce to yanzu za a sayi tiya nawa muddin nawa za a saya in ba da misali bal ba misali ya zama za su akuya misali ko ba akuya misali a sai daidai barewa ya ce to wannan barewa ta nawa ya ce to yanzu ga kudi ta yi jika goma wannan jika goma tiya na muddi nawa za a saya na abinci ya sauna abincin a raba ko miskin muddi guda a in iyawa babu babu abincin za saya to yanzu azumi kuma ya diba miskinin za a bada inda sai za su yi abinci miskinin za a ce miskinin 20 30 ya ka azumi yawan miskinin ina azumi ya yi wahala azumi ya yi wahala kware ma ya ce Allah ce ya yi haka liyazu kawbal amri dai ya ɗanɗani sakamakon ya ɗanɗani kudan abin da aka hana ya yi sakamakon yin warauta da aka shi yayi an mai wannan wannan dora mai wannan wani ta kafara ta harauta da yi da sakamakon taka doka da ya ta Allah ta yin harauta afallahu amma salaf Allah ya rango min kan abin da ya gabata kai ka kafara Allah ya yi amma mun ada fantaki min fantaki min Allah minhu duk wanda ya sake yi kuma da gangan bayan hani ya zo Allah zai mai azaba wallahu azizun zuntiqam Allah mabuwayi ne ko mai tsananin kamu in ya kamu iya kamu da kai wannan wai hujjar da ya kawo ta maganar yin ma'ana fansa in ka yi farauta akan nan sun farauta ne kenan wannan abin yanzu na magana kafara yanzu wannan aya da ya kawo ya kawo zaka magana ibn kasir karkashin wannan bayan da karkashin wannan bayan wannan aya yace qala ibn kasir rahimahullah fi tafsir هذا تحريم منه تعالى لقتل السيد في حال الإحرام ونحي عن تعديه فيه wannan aya haramci ne daga Allah mai girma da buwaya haramta kashe harauta a halin hurumi a halin haramata aikin haji da hana yin harautar a cikin wannan hali yace wa hadha inma yatanawalu min haythu al-ma'na al-ma'akul walau ma tawallada minhum um ghairi wannan tana ɗaukan bangaren ma'anar ayan duka dabbar da ake ci da duk abin da aka samu daga jikinta ka da ma wata dabba wadda ba a ci kalma tana ɗaukan hakan a cikin an haka aka aka warota aka waroto shi aka warota akwai abin da akwai abin da ba a ci ko yanzu ga su gahiya nan ga su damusa nan ga su zaki na albacin su amma kuma kan warota ne ana zuwa kashe su a cikin daji ya ce fa'an ma gharar ma'akul min haiwanat albar amma dabbobi wanda ba a ci daga cikin dabbobin saman ƙasa fa inda shafi'i ya juzu al-muhrim qataluha a wajen imam shafi'i inda ba a cinta dabba haramu ce kana kashe ta a wajen imam shafi'i amma gaskiya ce wal jamhur ala tahdim qataliya aidan amma jamhur suna kan kowace baka kashe ba amma suka ce wala yustasana min zalik kenan duk dabba kowace wadda ake ci wadda ba a ci kowace baka baka taba ba a cikin aikin haramun aikin haji sai abin da shari'a abin da ya zo a nassin shari'a aka ce banda kaza yace illa ma sabata fi sahihaini min tariq az-zuhri an urwa an aisha ummul mu'minin annan rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kin ga wannan nasi yazo kansu a cikin dawbi da karanta su ne nasi yazo kansu qala khamsun fawasiq yuqtalna fil hil wal haram al ghurab wal hida wal aqrab wal fa'ra wal kalb al aqur dabbobi guda biyar rajan fasikai dan ma'ana mabannata ne mabannata dabbobi guda biyar mabannata ana kashe su fil hil wal haram a cikin hil kinan wajen harami haka wal haram haka cikin haramin na makka su kenan kenan basu da iyaka ko yana za kashe su wani dabba guda biyar ba ta da inda ba kashe ta din da ganda kan kashe ba kai lahi ba ba kai lahi ba yace al ghurab hankaka wal hida mace da shirwa shirwa wal aqrab da kunama wal fa'ra ta gahiya da da abin da ke hatar dan baya tana ciki ƴaƴanta ne duk gurbinsa daya eh dan baya su gayya wala kalbul aqur da karan zangai mugan zangai karan hauka makucin kare ko na kashe shi ke wa'annan guda biyar su ne nasi ya zo kenan a wajen jamhur in ba wa'annan ba ba dabbar da za ka kashe a cikin hurumin makka kai mutum yin cikin aikin haji قال نعم قالت توا تيما ابن كثير yace wallazi alaihi aljamhur abinda jamhur suke kan shi kuma anna al'amid wan nasi sawa fi wujub fi wujub jaza alai maganar jamhur suna kan wannan magana da aka ta fansa da wanda ya da gangan da wanda ya da mantuwa duka hukuncin guda ne ko da mantuwa ne sai ka ba da jaza jaza haka suka ta yi kan haka ya ce wa ƙalin zuhuri dallal kitabu ala al'amid wacce ta sunna ta ala nasi mazu ke cewa ƙur'ani ya kawo magana hujja akan wanda ya da gangan wa man qatalahu minkum muta'ammidan nasan ƙur'ani ya kawo kuma sunna ta tahi da hukumta hakan akan wanda ya mantuwa ma wa ma'ana hada anna alquran dalla ala wujub aljaza ala almutaammid wa ala ta'thimi biqawlihi liyadhuqa wabala amrihi afa Allah amma salaf wa man arafa yantaqimu Allah min yace qur'an ma'ana wannan magana da yayi ta Imam Zuhri cewa dalla kitabu ala al-amil wa wajhatu sunnata ala al-nasi ma'ana magana ce zuga maka ma'ana wannan magana cewa ƙur'ani ya tabbatar da hujja ta wajibcin jaza akan wanda ya da gangan kuma ala ta'thimi da dora mai laihi ya zini bi qawli da fadar Allah bayan wancan bayan da magana jaza yace le zuqa wa bala amri dai dandane kuzal abin da yana warauta afalla masal Allah ya ranku akan abin da ya gabata wa man ada fa taqim Allah minhu wanda ya koma Allah zai mai kuba wannan aya kin ta magana kan akan ganganci ko yace waja'at sunna min ahkamin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahkam ashabi bi wujub al-jazaa fi al-khata kama dalla al-kitab alaihi fi al-amad eh mun ji wannan eh nasin qur'ani ya kawo akan ganganci amma kuma sunna ta zo hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da hukuncin sahabban shi sun yi hukunci akan wajibta jaza akan mai kuskura kamar yadda ƙur'ani ya kawo kan maganar ganganci sunna ma ta kawo har wanda ya kan mantuwa wa aidan kuma yake cewa bayan haka fa inna qatala sayd itlafun ai kashe harauta bannaci wal itlaf madamun fil amad wal fil nisyan shi kun balla bannan da ka ce bannace da wanda ya da gangan da wanda ya da mantuwa dan da wata bannace wata bannace lakin lakin almutaammida ma'sum amma shi wanda ya da gangan shi mizini ne ya zini amma wal mukhti ghayr malum amma wanda da kuskure ne yayi ba a zarge shi amma duk da haka an daura mai fansa ba abin zargi bane ba irin wancan amma da fansa ta haushi magana kenan yanzu magana ake mana kisan mutum gangace da kuskure akwai ɗaya ne ganganci ka gaba zai kuskure amma duk da ce kai ka fara ko duk da kuskure ne kai amma ka ce kai ka fara ko amma ka ga ba lai abin ne kuskure ne kai ba dangan kai amma kai ka fara to shi ma nan duk da kuskure ne amma dai sai ka yi kafara qal wa qawluhu fajaza mislu ma qatala min am wannan magana da fatar Allah da yace wajen fansal abada sakamakon shi misir daidai abin da makasar min am daidai abu irin dabbar da ya kashe za a diba ya bada fansa kanta wannan magana da ya yi dalilun lima zahaba ilai malikun wa shafi'i wa ahmad wal jamhur min wujubi da jaza min misir ma qatal al muharram idza kana lahu misl min al haywan al insi kan wannan yasa shine dalilin abinda imam malik da imam shafi imam ahmad da jamhur suka ta kan wajibta jaza daga daidai irin abinda mai aikin haji ya kashe in akwai irin dabbobin zai bada min haiwanin insi zai ba da dabbal za a diba a cikin dabba mai zama cikin mutane dabbobin ke na mutane na cikin gari za a diba barewa akuya misali jimina a ce raƙuma abu haka suka ake diba abin kutamcin dabba ta kashe dai ya diba ta dabba a gari irin takuta cikin mutane wa amma idza lam yakun saydun mithliyan faqad hakama ibn abbas fihi bi thamanihi yumalu ila makkah in dabbar babu irin ta a cikin gari za mata kudi dabba da kace bata da iri za ka ta gari to anan ibn abbas ya hukumta cewa za mata kudi ta nawa aka mata wannan kudin sai a ɗauki kudin sai a kai makka ya raba muskinan makka wani ma ruwa ce ta bayaki wanda mana hadisi ya tabbata nan kasa yake magana cewa an ikrama qal sa'ala marwan bin abbas wa nahnu bi hadha al-atrab ara'aita ma asabna min as-sayd la najidu lahu badala min an-na'am qal tanzur ma thamanu fatasaddaq bi ala masakin ahli makkah cewa ikrama kace sana marwan bin hakam kin ya tambayi ya tambayi abdullah bin abbas muna wadi al-azraq ya ce me za ka ce kan wannan harauta da suka da muka yi kun ba mu samu ba daidai irin dabbal a gari sai ta sai ku diba nawa za ta yi sai ka yi sadaka da wannan kudi a talakawan makka sai amsalatu min hukumatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabi fil mithli nan zai ka maka misalai wanda a aikace abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kenan abinda hukuncin da yayi akan ne yake cewa hukuncin da yayi akan wasu dabbobi da aka taba da aka shi an jabir qal سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا ساده المحرم أنا هو أو تكن سنسن أبي داود cewa jabir ke cewa nawa nawa annabi sallallahu tambaya akan an daba'i kura kasan mun saba cewa kura dhib adhib kalke ci ne kalke ci lu shi suka ce adhib amma mun saba cewa kura dhib adaba ta ce kura kuma kura cinta ake eh kura abinci ce farauta ce ta sura sai da wata sai da wadanta sai da kamar rauta ne cin ta yake farawa cin ta abinci ce kura da ba zaman take su zakoki zan bacin su amma ta kura abinci ce cin ta yake eh yace idan aka yi umar yayi hukunci kan kan kura yace an kai farautar kura sai ka bada rago kambacinta sai ka ba da rago kambacin kura shi za ka fidiya za ka ba da kafara shi wa fil ghazal an kai harauta barewa bi an saka ba da akuya wa fil wa fil arnab an kai me yake cewa an zomo zomo sai ka ba da dan akuya dan karami dan sabon aiwa dan akuya dan sabon dan akuya sabon aiwa wanda bai cika shekara ba bai cika shekara ba nan ga muna koyar bai cika shekara ba wa fil ya rabu bi jufra ya rabu ta hausa beguwa beguwa a ka yanyawa yanyawa beguwa ba yanyawa yanyawa beguwa ce mai kacin beguwa yanyawa yanyawa da kusan wani kacin da hausa tana ita tana da kamar musa take amma kayi kurin ku tambaya hausa ko ku diba cikin wannan masu kawo hoto suka munjid munjid iya kawo siffata iya kawo hotonta a bata kamar musa bata kamar musa musa musa ko a beguwa wannan yanyawa a bushiya wannan ce bushiya wannan ce wannan ce beguwa ce babban bushiya ita wannan yanyawa kun yanyawa tana ita tana da karamar kawo kasa kawarta haka take kawon su da kananan kasa ta tsaye waka kai kuje kuma tuka kurun kurin yin yawa ce ku tambaya hausa ko ku je cikin munji ko an goya rubu ka kaka siffata ina kamar zan munji ya kawo ya kawo sura ta dabbobi an ka diba an ka diba ya rubu zai ga maka siffata a cikin munji cikin da sana ba ko ne ba munji da ba duk sanar munji ya kawo siffa ita ce kenan za a bada jufura shi kasa akwai ana jufura kwarai ka mace dan labubu dan labubun karaman akuya dan saba aiwa saba aiwa saba aiwa da kaiwa saba aiwa kurum shi dindin nau'in nasa bada wa an ibn abbas nan kenan kai mun ji inda can annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukumta kura da rago umar bin khattab ya yi hukumci shi ma akan kurar da rago kuma barewa a bada akuya wannan zomo a bada karama akuya sabon aihuwa rubu kuma yanyawa kuma a bada jufara ɗan sabon aihuwa na akuya wa an ibn abbas annahu ja'ala fi hamam al-haram al-muhrim wal halal fi kulli hamamatin shatun kaji abdullahi bin abbas shi kuma ce duk wanda ya taba tattabaran harami tattabara ka taba ka kashe kana cikin harami ko baka cikin harami inda kashe tabaran a makka eh ka kashe ta to a dukkan da tabara za ka bada el akuya kan bacin ta tabara goma kai jarboz ita wannan yan yawa ko jarboz ba mutai wannan kuma turanci zai ba jarboz jarboz masu turanci masu da sunakin turanci ba iya wani na san jarboz kuma bai san ba yan yawa kin ila kwala ba jarboz haka jarboz ita ce قال ابن كثير وقوله تعالى هديا بالغ الكعبه فدان الله سبحانه da yace hadiya wanda za a kai ta makka ka'aba kenan hadaya da ce kai yanzu a makka ne za a kai a bada a yanka ko kudi ne a raba abinci ne a raba duk abin a makka za a yi bakai a garinku ai wasilan ila da ka'aba kenan za a kai ta har zuwa ka'aba wal murad wusuluhu ila al-haram ma'ana hatta kai cikin harami inda kai hakan inda kai banne tan za a je a yanka bi an yuzba hunaka inda ba ce a yanka ta a can ويفرق اللحم على مسا... على مساكن حرام عرب ناما أتلكا وحرمي وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة وانا بياني اتفاقي ne haka za a yi kowa ya amince yani wannan kai ta kai hada yakin taka ka farakin taka ka kai ta makka in dabba ce ka yanka in abinci ne a raba a can dabba a yanka a raba a can duka wannan ittifaqi ne ba sabani kan shi wa ƙauluhu faɗar shi da ya ce au kafarat ta'am masakin au adal dalika siyaman da ya ce mutum ko ya kafara in ba dabbal ya kafara ta ce da abinci ko daidai adal dalika siyaman daidai miskinan da za a in babu abincin kudin sai ya kai azumi daidai misali amma dabba kudi za ta yi misali jika goma kai baka dabbal to jika goma ya za a yi jika goma sai a saya abinci a raba a abincin babu to za a diba wani abincin da za a saya za ka ce yadda abincin mutum nawa ne muddi muddi mutum talatin arba'in to sai ka yi azumi talatin ko arba'in yawan azumi ya ce wannan magana yace ai idza lam yajid al muhrim mithl ma qatala min amma ana wannan magana inda baka samu ba daidai dabbar da aka ce ka yanka mata ka yanka aw lam yakun as-sayd al maqtul min dhawat al amsal ko irin dabbar da ka kashe babu irin ta a cikin dabbobi misali ka kashe wani misali damu damu akwai ba ka ba da cikin dabbobi ka kashe wani misali yanzu misali yanzu ku ce misali giwa kaga babu ayi shi ne tabbata babu irinta ya ce auƙunna biltakhayir fi hadar maƙam bayan aljaza wa lita'am wa siyam da zahir au ko kuwa da ya ce idan take au au kaza nan kenan a cikin abin guda uku ciyar da abinci ka yi wannan kafara ta ciyar da abinci ko yin azumi nan da aka ce an baka kenan akwai kenan zabi kana ya ka zaba ba an babba ne ba kana da zabi a nasu iya daukan hewan da ka zaba ka zai masauki yace a nan kenan akwai takhayir kenan zaɓi kana zaɓa a ciki a wannan matsayi tsakanin aljaza wal ta'am ma ka bada dabbar daidai dabbar ko ka ciyas ko ka azumi dan zahirin kalmar au aukin wannan yace fasurata zalika sura wani abin aikace an ya'dila ila alqima fa yuqawim as-sayd kenan sai a koma wajen kuɗi amma wannan abin da ya kashe kuɗi shi sai da makatulu ba a mata kuɗi a misudu ko in babu ita baku kuɗinta to a gari dabba iri kaza za ta yi nawa shi a misulu sun ma shutara bi ta'am sai ka sayi abinci da wannan kuɗin da aka ma dabba fayutu saddaku bihi sai a yi sadaka da wannan kuɗi fayu sarrafa likulli miskin su mashi tara bihin ta'am fasadaka bihi ya sai abinci a yi sadaka da shi fa yi sadafi da kullum miskinin muddin minu ko wani miskini guda za a bashi muddi guda kama na azumin zai yawa misali babu dabba ce aka mata kudi jaka ɗari ko jaka hamsin ko jaka ashirin a cika sai abinci kuma abincin da zai muddi muddi ne zai ɗan kare kuma a ci azumin kaga abin to ma na tana ce zaɓi za ka kai maka ka sani ba ka zaɓa ba to kenan za a diba fa'in lamajid an ba a samu ba kenan wannan miskini a kunna bi takawar mutu a zaɓi to samu an ita'amar kullum miskinin yawman sai ka azumi in mutum ne kamata ka ciyas kambacin wannan mutanen sai ka yi azumi a kambacin kowane mutum guda azumi guda haka da sayi mutum ne za ka ciyas akwai wahala da gaskiyar magana jargon tsera da gugun ta ba ya to ce gama ya ce bai ba aka yi islamu ta wasu da ya sun ta yawa sunan ta yan yawa renar renar to shikenan kunje renar ce ba ba jarbo jarbo karon bera ne haka kware ko na kai lokacin bera mai cin gayan kware ko a ce jarbo ba eh renar kunje renar renar ce ita ce ita ce yan yawa renar to ba sai renar man turanci ne renar don ba kuma simun da ba su jin kusa jin wannan abu na kirta shi ne jarbos ta renar ke ciya wani amina gera yin ɗazu da muka ci fassara wannan yarbu yanyawa da jarbos aka ce a turancin renar ce ba jarbos ba yanyawa yanzu ya ce jaza'ul wada ifil hajj menene sakamakon an hana a yi zuwa wajen iyalai a cikin aikin hajji to me ya sakamakon wanda ya je wajen iyalan shi a cikin aikin hajji waman wata a fil hajji ƙabalar ta halul awwal faƙad fasada hajjuhu kama sabak wanda a cikin aikin hajji ya je wajen iyalan shi ya sadu da iyalan shi kahin warwarewa ta farko kenan kahin jiwa ta jamara ta sallah hajjin shi ta ɓaci kamar da bayani ya gabata wa alaihi badana kuma zai bada dabba taguwa za mu ce ko raƙuma fa in wadiya ba'adu tahallul awwal amma in bayan yayi jiwa ne yayi jima'in wa qabala thani kayan tahallul sani kayan warware ta biyu fa alaihi shatin zai bada karamar dabba in kayan ta baci kuma ya biya bada ya bada raƙuma amma in bayan jiwa ne kayan fada bata baci ba amma zai bada akuya za mu ce dabba kuma shatun aka ce rago tumkiya da akuya akuya wanda Allah hore ya ce wala ya fi hajju amma hajji shi ba ta ba tunda bayan ya yi jiwa ne magana kan haka mai hujjoji ce an ibn abbas annahu su'ila an rajulin waqa ala ahli wa mu'min wa bimina qabla an yafid fa amarahu an yanhara badana wannan an wa ibn abbas tambaya kan mutumin da ya je wajen iyalan shi iya cikin aikin hurumin aikin haji amina ya yi ciwa amma bai je bai tawafin ifada ibn abbas ce ya ce yanka taguwa nan kenan biyu ne gaba da ya ce yanka taguwa kan bacin abin shi da yi sakamakon nan kenan bai je bai ji wani harko ma da iya muna don daga tsafin daga jiwon mu ya huce suke can bayan wannan wa an amr bin shu'aib an abi anna rajulan ata abdullah bin amr yas'aluhu an muhrim wa qabi mar'a fa ashara ila abdullah bin umar fa qala idhhab ila dhalika fasalu qala فلم يعرفه الرجل فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال بطل حج حجك فقال الرجل فما صنع قال اخرج مع الناس وصنع ما يصنعون فإذا أدركت قابلا فحج وحدي فرجع إلى عبد الله بن عمر وأنا معه فأخبره فقال اذهب إلى ابن عباس فسأله قال شعيب فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله فقال له كما قال ابن عمر فرجع إلى عبد الله بن عمر وأنا معه دي فأخبره بما قال ابن عباس ثم قال ما تقول أنت فقال قولي مثل ما قال nan abin da amur bin shu'abi ke cewa baban shi kenan shu'aib yake cewa wani mutum ya zo ga abdullahi bin amur kenan baban shi abdullahi bin amur ne iya ma abdullahi bin amur bin as kenan ya mai tambaya ya sa'aluhu an muhurimin wa ƙabi marati ya ta mai tambaya kan mutum iya cikin aikin haji ya je ya sadu da iyalan shi abdullahi bin umar bai ba da amsa ba fa ashara ila abdullahi bin umar sai ya gwada mishi abdullahi bin umar ka je wajen abdullahi bin umar fa qal izhab ila zalika fa ka je wajen wancan ka tambaye shi ke shi ke da amsa abdullahi bin umar ke ba da amsa ce a je wajen abdullahi bin umar a je a tambaye ibn umar qal fa lam ya'rifu ar-rajul shi mutumin da aka jawo abdullahi bin umar bisa abdullahi bin umar ba yace fa sahabtu shi shu'aib yace ya maka tayi da shi kin raka shi wajen abdullahi bin umar fasala ibnu mai tambaya abdullahi bin umar ba Allah ya tambaya abdullahi bin umar kan gashi yayi ya sadda iyalan shi kayan yin tahallul awwal kayan cikin iya cikin hurmi sai faqal sai ibnu umar ce mashi batul hajjuk hajjin ka ta baci faqala rajul mutum sai ce to fa ma sanatu na ta baci to ya zan ta baci ya zan yi yace ukhruj ma'an nas wa sana'a ma sana'un ka huta dukkan sauran aiki a je a yi da kai duk a je sauran aiki a yi da kai fa'iza a darakta ƙabilan in baɗi ta zo a baɗi shekara mai zuwa fahud wahadi ka yi haji ka ba da fansa ka yi hadaya faraja ala abdullahi bin amar sai wannan bawan allah da abdullahi bin umar ya ma tambaye ya tambaye abdullahi bin umar ya tambaye kai abdullahi bin umar ya koma inda ya fara tambaye wani abdullahi bin amr ko akwai abdullahi bin umar akwai abdullahi bin amr akwai bin abdullahi bin amr abdullahi bin umar daban kenan ibn umar dan umar ibn amr dan amr bin as kenan abdullahi bin amr ya koma wajen abdullahi bin amr bin as kenan can ya koma shu'aib ya ce wa ana ma'ahu ina tare da shi dai muka dawo da shi inda fara tambaye fa akhbarahu ya ba abdullahi bin ya ba abdullahi bin amr amsa da abdullahi bin umar ya bashi ta haji ta baci ya huta da jama'a a yi a duk sauran aiki da shi baɗi ya dawo ya yi haji ya bada fansa ta hadaya kenan ta aikin hadayi faƙal da wani ma ya bashi labari ba faƙal sai bayan ya ba abdullahi bin umar wannan jawabi da abdullahi bin umar ya gaya mishi sai sai ka ce mishi idhab ila bin abbas kuma yanzu koma ka je wajen abdullahi bin abbas bayan abdullahi bin umar ka je wajen abdullahi bin abbas fasalku ka je ka tambaye shi ka ji shi kuma zai ga maka kala shu'aib shu'aib kin bin abdullahi bin umar yake cewa fa zahabtu ma awila bin abbas muka tahidi da shi na raka shi wajen abdullahi bin abbas fa sa'alahu ya saki tambaya abdullahi bin abbas fa qala lahu kama qala bin umar yanda abdullahi bin umar ya ga mishi haka abdullahi bin abbas ya bashi amsa kenan sun sami ittifaki kan ba da amsa ta haji ta baci kuma za a ci gaba da kai sauran aiki kuma daga baya ka zo ka sake haji ka yi hadaya nan sun zo daya amsa ta zo daya ma duk asirin magana dai daga abdullahi bin amr ne aka fara abin ya tura nan wajen ibn umar bai ce ku yi mishi da ya zo ya ce kuma koma wajen ibn abbas ibn abdullahi bin umar da abdullahi bin abbas tambayi amsa ta zo daya ya ce faraja ila abdullahi bin amr dai wannan bawan allah ya sake komowa inda ya fara tambaye wajen abdullahi bin amr bin as nan ma shi shu'aib ya ce wa ana ma ina tare da shi fa akhbarahu bima qala bin abbas ya ba abdullahi bin amr bin as irin kuma jawabin da abdullahi bin abbas ya bashi irin da ibn umar ne sun maƙala ma ta ƙulu an ta kaji mutane ba yanzu bayan ya ji amsa ta abdullahi bin umar ya ji ta ibn abbas kuma ya ce abdullahi bin umar kai kuma mai ka ce eh kai me kuma amsa ka kan wannan abu faqad qawli misal ma qala yace ni ma magana ta irin abin da suka hudi ne amsan mu daya wannan shine kenan amsar sahabbai kan wannan magana sai wa an sa'id bin jubair قال أن رجلا أحل هو مرأته جميعا بعمرة فقدت مناسكها إلا التقصير فغشيها قبل أن تقصر فسأل ابن عباس عن ذلك فقال إنها لشبقة لشبقة فقيل له إنها تسمع فاستحيا من ذلك وقال ألا أعلمتموني وقال لها أهريكي دما قالت ماذا قال انحري ناقة أو بقرة أو شاة قالت أي ذلك أفضل قال ناقة nan abin da yake kasance sai da bin jubairu ke cewa wani mutum an rajulun a hallahu mar'atu jami'an fi bi umara wani bawan Allah wani mutum da shi da matar shi suka ɗauko niyya ta umara faqadat manasika wannan baiwar Allah ta kare dukkan umararta illa ta kasir banda aski masese ba ta sese ba amma ta ƙare aikin ka umar ba ta zaki da yawa kun da ka zo kai tawafi kewaya bakwai uku gudu gudu hudu da tahiya ka zo kai ka zo kai sallah raka'a biyu ka je ka sha zanzam ka je kai sa'i safi da marwa kun ta ƙarewa duk aiki awa ɗaya ne ba tare da kai ƙare umara inda ka zo garin makka aiki mai sauki sai da ka yi ka zo da kuran to wannan kenan an ƙare ta ƙare aikin umara ba ta yi ba sai sai fagashiya qabala an tuqassir kinan shi mai gida ya kare ya askin shi ita bata yi ba sai sha'awa ta kama dai ya je wajenta kahin ta aski kan haka ne ya tambayi abdullahi bin abbas yaya hukuncin sai ce mishi innaha da shibqa mata kalma ce ta sha'awa ce ta kama ta sha'awa ce kurum a zaka sha'awa gare ta ba na sai ya sai ta iya za ta ji hankalin shi tana kenan tana da sha'awa ta an jima ba kurin shine kurin sha'awa ce faƙi lahu ina tana ji ba abin da ke wadin ga wasu magana da ya magana tana ji kamar da wani ana magana wani ana magana kuna kuna a cikin gidan kuma mata tana kusa irin shi ne inna mutanen baƙi na ibrahim alaihi salam da matar shi ko kana iya kenan tana kusa tana ji abin da ake ba tana ji ba fastahaya kuma ya ta kama shi kuma ya ta kama ita kama da lafiya abbas da wani magana da ya wani kawai ya ce mata kawai tana da sha'awa sauransu wa kala ala alamtun ku ga mun tana nan ku ga mun tana kusa ku ga mun mu tambaye tana kusa akwai kumiya ta kalmar da ya dangana mata ta abin sha'awa shi ta magana abu ce kurum wata wani ne wai ana hira ita baka armi ita ce mace baka armi ai kaza kaza ashe mata tana ji sai bayan ya tafi ta ce a yi na ji su fi kishimai ta su firin lai kishimai ta su firin lai ba tsanan shi shi a wakil musamman tana jin zakon kusa take kishimai ta su firin lai ba kenan sai ibn abbas ya ce ala alamtumuni da ku sanar da nima maganar tana nan kusa wa qala la ayriki da man kun ka gaya mata yanzu gaya mata kenan ta zub da jini kan bacin abin da take nan ta zub da jini qalat mada tace me yace yace in hari na qatan kiyan ka ki soke taguwa ko bakaratan ko saniya a yanka saniya ko shatan ko kalmar dabba a cikin kitab daya in ma babbar in ma saniya in ma sa- in ma raƙuma in ma saniya in ma ƙaramar dabba qalat ai zalika afala to wane yi yace naka taguwa ta yi in wannan me mas'ala kenan ita umara in an yi tawafi an yi sa'ayi hajji ba ta ɓaci ba sai dai a yi fansa eh ita anan sakamakon ta an dai an yi wannan kenan hajji ba ta ɓaci umar ba ta ɓaci sai dai a yi kurin a yi wannan yanka shine sakamakon wannan abin da aka yi na saduwa da iyalai kuma ita za ta yi ba shi ba zai yi saɓanin na azumi kashi na azumi miji aka ɗora ma haka saduwa cikin azumi miji aka ɗora ma kafara nassi na sunna ba mace ba ko da su biyu suka yi shi aka ɗora ma shi zai biya in azumi ne shi zai yi in in kucewa shi zai yi ba ruwan ita matar a nan ba da mace amma nan da yake gaga ita aka ɗora ma tun da aikin ta ne ومن لم يجد الناقة أو الشاة فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ya ce wanda bai samu ba taguwar babu karamar dabbar minti shatun ta ɗaya ne akuya ta ɗaya akuya a tumkiya rago duk ɗaya ne dai wanda dai ya kai kenan yin hadayar da shi ke wanda bai samu wannan taguwa ko karamar dabba fa'ale siyam sas ayam ya azumin kwana uku fil hajj a aikin hajji sai azumin kwana uku kenan ya azumin uku kuma bakwai in ya dawo gida an ce shi azumi ba sai ba an yi a can duka ma don shi azumi ba bai sharɗin na magana fidiya a shi wannan kana iya yi a kowane ya kama man ka iya ka yi a cikin na ce masa kayan mu aje aje aje abin a kare abin arfa kana iya yi ko ko cikin ayyamin tashrik kana iya yi guda uku kuma bakwai an an dawo ma an dawo sarki suna cewa ko an dawo gida shi da ba sai a cikin aikin hajji ba bakwai ne a kanka yace ya wannan magana li qauli ta'ala faman tamatta'a bil umrati ila al hajj famastaysara min al hadi faman lam yajid fa siyamu thalathati ayamin fil hajj wa sab'atin idha raja'tum tashi kamar tabba wannan Allah ce duk wanda ya tamattu'i da umara kina yi umara a cikin watan haji wannan kuma sa'ada ce kawo to abin da ya sauƙaƙa na hadaya aka rama fa mustasar min hadai kenan abin da sauka raƙumai saniya karamar dabba ita fa man lam yajid wani bai samu ba kenan karamar dabba ko ba kuna duka babu dabbobin to fa siyamu salasata ayyamin fil hajj zai azumin kwana uku a haji wa sab'atin idza raja'tum kuma azumi bakwai idan kun dawo wannan shine hujjar haka yace wal afdalu an yuqaddima sawm thalathat ayyam qabla yawm arfa fa in lam yaf'al jaza lahu jaza lahu sawm ayyam at-tashriq yace abin da yayi mutum azumin da aka ce uku kai wannan azumi naka uku kahin rana arfa ya kai azumin kwana uku fa in lam yaf'al idan baka samu yi ba kahin arfa jaza lahu sawm ayyam tashrik sai an halatta da kusan ai an hana cikin abin da aka hana azumi akwai ayyam tashrik cikin kwanaki da aka hana yin azumi ayyam tashrik shine kenan sallar layya da kwana uku bayan ta dan bace kwanaki ne na ci da sha kurum da morewa da ambatan Allah kenan shi aka hana azumi azumi an hana shi to amma shi wanda yake da irin wannan abun duk da lahi ne a azumi a lokacin shi amma mai wannan halin mai matsala ta daya an ba shi damar ya yi azumin shi a cikin kwanakin kwanakin a kwanakin shashayi nama yanyanin nama kwanaki dai uku na bayan sallar layya ya ce ya wannan magana ta hujja shi kenan da ya ce maka azumi uku azumi uku za a yi in babu wancan a yi azumin uku kenan abu a yi su ma a cikin kwanakin kayan arfa ko a cikin ayyamta shi ga hujja kan haka da kawai ibn umar ya ka wa aisha akwai magana ta umar ta abdullahi bin umar da aisha ruwar da imam bukhari ya kawo haka cikin ruwar gali albani ya tabbatar da abin gawar gwada ya ce ibn umar da aisha sun yi magana cewa lam yurakhas fi ayyamin tashrik an yasumuna illa liman lam yajid hadiya ba a yi baran gome a yi azumi cikin waɗannan kwanaki na yayyanan nama mu ce kwana uku na bayan sallar layya ba a yi ba rangwame yin azumi a cikinsu illa liman lam yajid hadaya sai wanda bai samu hadaya ba ka sai misali kenan wanda ya hadaya kenan zaka yanka ragon shi kenan ka kare wanda bai yanka rago ba azumin kwana goma ya haushi uku a cikin aikin haji bakwai an dawo yanzu wani saboda wannan jika saba'in sattin wani ga bai hali ya ga ya azumi ya yi mishi amma gaskiya magana abin da aka ci ta liman lam yajid kenan nan akwai wata muku dubara ce wani shi a rushe ya gwamnati ya so zigi ya so zigi ko ya kawo ga kudin hannun shi hannun shi amma ya bakin cika zuba da kudin wani shekwanda ya zubi Allah ku saka suna da kudi suna da kudi yana hali ko a madarowa washi tana ku azumi shi kuma ana tare mana mijit shi shara ta in baka samu ba haka nan laifi ne kana da hali ka ki yanka dabba da yanka yanka dabba ka so ba azumi ka so ba azumi halin larura ne kan gaskiya da Allah hore ma zuwa haka bayanin kudin masewa ka ta yi kuma zai na kuma ka yi wani abin da yake ana nema ka yi shi cikin sha'irar din cikin manyan manyan aiki na aikin aikin haji gaskiya bai dace mutum ya yi rowa ta sayan dabba saboda rowa kudi kurin don ka kazi kike gida tambi ya ce wa mitsubar rajul fi hada almara wannan abin da aka hodi mace yadda namiji yake haka mace ma ita ma take hukuncin su kuda sawa an bi sawa gaira annaha idza kanat mukrahatan fi wata'iha fala hada alaiha illa abu ɗaya ne yace maganar mace in mijin tilasa mata ne bar san ta ba to wannan anan babu hada kanta kuma fa inna hajjaha sahihun bi khilaf hajji zawjiha alwati mijinta ne ya matsa ta ƙarhi ya je wajenta to anan ita hajjinta lahiya lau ba hadaya a kanta shi ne zai hadaya kuma hajji ta ɓaci wanda ya tara da ƙarhi ba da santa ba عن سعيد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال وقعت على امرأتي قبل أن أزور فقال إن كانت أعنتك فعلى كل منكما ناقة حسناء جملاء وإن كانت لم تعينك فعليك ناقة حسناء جملاء أنا رواية إمام بحق يروتو أقول ما أنسى لك سيد بن جبير كي تشوا آه وانا متن يسكو عبد الله بن عباس يتشي مشي ناجي وجمع تتاوى kahin in je in yi tawafi shi kuma ana zura kayan tafi da fata faƙar ya ce mashi in kana ta an taka in ta taimaka maka in ta baka haɗin kai in ita ta baka haɗin kai fa'ala kullum min kuma na ƙatun hasana jamala kenan in har ta baka haɗin kai ku duka bi da kai da ita taguwa kyakkyawa lahiyayya ta hau kowa yanka amma wa in kana lamtu inka in ba bata baka haɗin kai ba da ƙari ne ka matsa mata fa alayka naqatu kai ta hau naqatu sana taguwa kyakkyawa lahiyya zaka bada nan kenan matsa mata akai fatalayin komi wannan shine hujja kan haka ina ga lokaci ya tayi Allah kai ta sama insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته